Allah ya tabbatar mu da alheri A'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Yau muna Alhamis 21 ga watan uku shekara ta 1443 wanda yake yayi daidai da shekara ya yi didi da 28 ga watan goma shekara ta 2021 wannan shi ne darasi na goma sha biyu cikin jerin gwanon darasan wanda littafi na attufatul wardiya a kan ilimin nahau allahumma iyaka na abu da iyaka na sta'in matashiyan karatunmu shi ne a la annafiya ko la allati li nafil jinsi to kada manta ita la din nan zaka iya amfani da ita za'ida fa to ba shi yake magana ba nan zaka iya amfani da ita tana da ma'anan laisa kun gane ko zaka iya amfani da ita tana da nafayi wanda yake ba mustagrik ba watan ba na nafayi wanda yake ya shafi komai da komai ba za kuma ka yi amfani da ita ya shafi nafayi ga baki ɗaya na jinsin abu annafiyul mustagrik kenan negation total absolute negation ka kore duk samantuwan jinsin wani abu to ita ce ake magana a nan ita ce lali na fil jinsi ita kuma tana aiki ne irin na laisa tana shiga mu mutu da taimishi nasiba khabar kuma sai zanto ina da rafa kuma sharaɗi ne na? afuwan afuwan to tana aiki ne irin na inna eh shukuran tana aiki ne irin na inna ita laisa tana rafa ne ko ga mutu da ta nasiba khabar to ita kuma tana yin nasba ne ga mubtada ta rafa ga khabar jazakumullahu khaira sannan kuma ismula da khabarin ta wajibi ne zama na kira ne dukansu daga cikin sharuɗin da kenan mun yi darasi akan ismula mun ji ismula yakan zo mene mufrad ko in aka ce mufrad anan ba wanda yake da musanna ne ko jam'i ba kamar idan ka ce la rajul fid dari kun ga kabarinta kuma ya zanto ja da majiro ne la rajula fi dari kaga la anan ismula ne afwan afwan rajula ismula ne mabni alal fathi fi mahallin nasbi mun bance nan ko kamar yadda dai muka yi a baya kuma kada ku manta nan la rajula da la da rajul dukan su an compounding din su an yi tarkibin su ne anan fa kalma ɗaya ce anan fa yanzu warakibil mufrad da fatihan kala abin nan ibn malik mubinci wannan ko kaman tarkibin baina baina baina baina kun ga kaman tarkibin ahada ashara afwan ahada ashara jaa ahada ashara tilmizan jaa fi'il madin ahada ashara sai zanto fa'il mabniyun ala fathil juz'aini me ake nufi da mabniyun ala fathil juz'aini kaga ahada juz'in farko kenan ko ashara juz'i na biyu to duka kowanne ahada dalil din ahada an mishi fataha ne an gina shi akan fataha ne ashara ra'un din an gina ta akan fataha ne shine mabni ala juz'in fatil juz'aini kun gane to in ka ce la rajula to la din nan da rajul su ma an manne su ne an kuke su ne an manne su ne kamar yadda ake hada zobe a manna wannan sashin da wannan sashin ko kuma salatab a manne tsakankanin ababe guda biyu to yanzu kamar an sa salatif ne tsakanin lada rajula an manne su haka to saboda haka rajula anan mabni ne al-fatih fi malin nasbi kuma li annahu mufradun ya fita haka nan ma ya shafi musanna inda ya zama shine ismula to amma idan ya zama musanna ko jan muzakkar salim ko jan muannath salim fa innahu yubna ala ma yunsabu bihi idan ka ɗauko musanna kaga rajulani ana mashi nasaba da menene yawon ko sai ka ce la rajulaini la rajulaini rajulaini ismu la mabniyun alal ya'i jamil jiddan li'annahu musanna ya fita ko idan jam'i ne kamar musulmina la muslimina muznibuna muznibuna la muslimuna la muslimina muznibuna to kaga muslimina sai zanto mun ismu la mabniun alal ya'i li annahu jam'u mudhakkar salim inda kuma jami'in mata ne la muslimati madhmumat madhmumatun kaga muslimati sai zanto ismula mabniyun alal kasri niyabatan alal fathi li'annahu jam'u muannath salim wannan karatu ne mai tsada ina ƙara nanatawa yawwa an gane shi ko to idan ismula ya zanto mudafun ne ko shabihun bil mudaf to nan zaka mishi nasaba ne alaman nasibin shi ne zaka fatatai ne sun zo fataha guda biyu misali idan ka ce la rakiba himarin maujudun to kaga rakiba din nan mansubi ne wayin kana nan ba nan nan fata ce guda ɗaya kawai nasibin guda ɗaya ce amma da zai zanto na kira gairi makasuda la rakiban himaran maujudun to nan ne za ka tanwinin ya fita mun fahimci wannan ko idan shabihu bil mudaf kenan eh yunsabu ismu la idza kana mudafan aw shabihan bil mudaf fa innahu mansubun bi fatahatin zahira wa idza kana mufradan wa hadha yashmal laf mufrad wa yashmal muthanna wa yashmal jamal mudhakkar salim wa jamal muannath salim fa innahu mabniyun alama yin sabu bihi ya bita? jamil jiddan to a wannan darasi malam zai mana bayanin wannan bayanin da muka yi yanzu zai kuma mana bayanin inda aka maimaita la inda aka maimaita ta shine ke cewa insibli nafil insibli nafil jinsi mankuran bila mudafana mudafana shabiha shabihahu مضافا أو شبيهه متصلا وركب المفرد مبنيا على ما كان نصبه وإن كررت لا فافتحهما والثاني ينصب وارفعا وارفعهما وارفع بضعف وافتحا انصب منكورا بلا لنفي الجنسي يا بتاع insib mankuran kai masuna na kira ashe banda inda ya zo da ma'ar marifa kuma kai masuna na kira nasba biladala linafil jinsi inda kake kore jin samantuwan jinsin abu in ka ce larajula fiddari kun gane to duk jinsin namiji ka kore shi ne ya fita? sunan la idan ya zama na kira to kamishi nasba amma mudafan idan ya zama mudafan ba kamar yadda muka bayani ba la rakiba himarin mazmumun kunga rakiba ismu la mansubun li'annahu a'a li'annahu mudaf la rakiba himarin to rakiban ismu la mansubun bil fataha li'annahu mudafun jamil jiddan aw shabihahu ko kuma zan to shabihun bil mudaf shabihun bil mudaf kaman ya kenan kaman ka ce la rakiban jabalan la tali'an jabalan kaga la tali'an kaga kai gashin kai nisba ko kaga ga tanwinin guda biyu mutusilin amma ya zanto fa laɗin da isminta wanda ya zama shabin bil mudab suna haɗe ne kar a sa jarar mujuru araba in aka sa jarar mujuru araba to wannan zaka maimaita la kuma sannan wannan zaka yi kana da wasu fuskoki ne sai kai rafa ko kuma kana da wasu fuskoki kamar yadda zamu ji ya bita wa rakibul mufrad mabniyan ala makana nasbuhu to ga karatun da muka fara yi nan wa rakibul mufrad idan sunan la mufrad ne ya shafi kalmar da ta zo ita ɗaya ta tilo tal ya shafi musanna ya shafi jam'u muzakkar salim ya shafi jam'u muannath salim to shine wa rakibul mufrada sai ka hada shi da la idan sunan mufrad ne amma mufrad ba wanda yake da musanna ba anan muna ganin mita sai ka rakaba su kai compounding ma'ana kaman ne kaman ka sa cingan ne ka like tsakankanin la da rajula ko la da rajulaini ko la muslimina ko kuma la muslimati mabniyan shi ismu la idan mufradi ne ko musanna ko jam'ul muzakkar salim ko muannath to wannan mabni ne al fathi alama kana nasbu to zaka yi mishi nasba ne bisa ga halin da ake mishi zaka gina shi ne akan fataha bisa ga halin da ake mishi nasba idan suna ne mufradi zaka mishi nasba ne da fataha idan musanna ne zaka mishi nasba da mene fataha da ya'un idan jam'ul muzakkar salim ne fa da ya'un shi ma idan jam'ul muannath salim ne fa da kasra mu fahimci ka'idan nan tana da kyau wa in karar tala to idan ka maimaita la kana da waɗannan fuskokin faftahu ma za ka yi musu fataha sai ka ce la haula wala quwwata illa billahi ba ka ci ka maimaita la ba to zai zama haula da quwwata dukan su mubniye ne al fathi ya fita shine faftahu ma wansu bisani kai ma na biyu nasba sai ya zama la haulun afwan la haulan nasba ya ce ko afwan afwan wasanin sibi la haula wala quwwatan illa billahi la haula wala quwwatan illa billahi to me bambanci tsakanin haula wani zai ce ai ga wasu bi sama nan wala quwwatan kaga ne ko nan maganin su ba nan a'a na farko fata yake da shi la haula fata yake da shi anan wala quwwatan to nan ne yake da nasba ya fita malamai hadha la amurkum sigaru bi ainihi la ummali in kana zaka wala abun kunji warfa an sannan kuma kai musu rafa wajen hina nauke na yanzu na faftahuma wasanin sibi warfa'an na uku yawwa to shi ne yankazo suka ce la haula wala kuwatun la haula wancan na biyu la haula wala kuwatan ko la nasabal yawma wala khullatan ittasa al kharqu ala ratiki rati'i wannan kuma rajin na hudu na uku kai zaka yi mishi na sunan da kamar mai tashi gaban la sai ka mishi rafa'a ko la haula wala quwwatun ya fita warfa'u kuma dukan sai ka zo da su da rafa'a la haulun wala quwwatun ku duba in aka ce rafa'a shine zaka tanwini ko nasba zaka tanwini amma in ka ce fataha wasali ɗaya za gani tal ita kuma wancan fa harka ce bina'i ku ga da Allah bai ba mu iko mun yi wancan darasin a baya ba to wannan sai dai kawai ku tashin labari sai zai zama shafa labari shi ne sai ai ta to ya za a yi ka haka mun kai zaka dan same shi dan haka haka tunda ba a yi da kai ba kun bance wannan ko warfa bi du'fin sai kuma wajihi na na na biyar kenan ko to kai wa da farko rafa'a amma bi du'fin yana da rauni shine la haulun wala quwwata la haulun wala quwwata sai kuma na karke mene waftahan kamish fataha wancan wajihi na hudu ga wani baiti nan فلا لغو ولا تأثيم فيها وما وما فا وما فاه به أبدا مقيم الله كسام داتش وافتح أنتكم كيف لا حول ولا قوة إلا بالله وعليكم السلام ورحمة الله Mm. warfa huma warfa bi du'fin na farko aka mishi rafa'a amma da rauni Mm. insha Allah shine na biyar ko to to za ka yi ma na farko ne raf'a la haulu la haulun na biyu kuma sai kamishin nasu ba bina'i kenan wala quwwata illa billah la haulun wala quwwata illa billah to wannan shine daidai insha Allah eh mm mm warfa'uhuma wannan tsaya faftahuma wajhina wansibit thani warfa'an warfa'uhuma na wuri ko warfa bi du'ufin yawwa na biyar kenan ko za ka yi ma na farko rafa'a na biyu kuma ka mishi fatha ta wannan shi na da rauni la haulun wala quwwata illa billah yana da rauni wannan shi ya fita to Allah ya kara fahimtar da mu sai kuma menene gaba kana wa aka wata ko mu dauke ta ko tun da shi wannan ba mai wahala ba ne eh ya ina ganin ai insha Allah bari mu gani cikin minti biyar sai mu kuma mu ƙara muratun da yi wannan wannan na ƙarshen mu kuma mu ɗan bishi
ok mu dakata da nahu da nan to alhamdulillah barakallahu in Allah kai mu sai mu tashi kana wa akhawatuha shi wannan yana da sauki matun anahu na da an yi shi illa dai kila advancement da za a dan sama to Allah ya ƙara fahimtar da mu abinda Allah ya ba mu iko muka didi Allah ba mu lada akai wanda kuma ne kuskure Allah ya fahimtar da mu kuskure ne ba mu ikon gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik